إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu a markazu ahalus sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magara yau muna talata sha bakwai ga wata na sha'aban hijira shekara dubu da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya dace da ishirin da hudu ga wata na biyar shekara dubu biyu da goma sha shida muna cikin karatunmu na alwajiz fi fiƙi sunnatu wal kitabil aziz a wannan litta yau insha Allah za mu yi darasinmu na 67 insha Allah darasi na 67 a sati da ya gabata muna cikin bayani na manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam an mai lahadu lahadu shine yin gini bayan an yi rami ya yi ƙasa kuma a yi rami a bangon ƙibla a sa mamaci daga ciki kuma a kawo birgi a kara ya zuba ƙasa a cikin ƙasa a wannan babban ramu sai yanzu insha Allah za mu tashi wa yajuzu lizawj an yatawalla bi nafsi dafana zawjati yace ya halitta miji ya kula da da binne matar shi dalilin hadisin Aisha radiyallahu anha wanda yake cewa take cewa دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدأ فيه فقلت ورأس فقال وددت أن ذلك كان حي كان وأنا حي فهيأتك ودفنتك wannan ruwaya imam hakim ya roto haka wani bangaren ruwaya cikin sayil bukhari haka musulun a takaicen ba ta dogon lafazin ba abinda yadda yake ruwayar da ya kawo dogara da ita ta halittin miji ya binne matar shi ruwayar da aisha radiyallahu anha ta roto tana cewa dakhala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo wajena fil yawm allazi buda fi a ranar da ya fara ciwon rashin lahiya ta rasuwa faƙulutu na ce wa rasa wayo kaina ina jajen kaina can ya ce bal ana wa rasa ko shi ne ke jin ciwon kai a nan sai yake ce mata wajitu an na zalika kana wa ana hai mana maganar kenan a ce misali ajalinta ya yi a ce yana da rai ta mutu ya ce fahayya a cikin da fantuki in shirya ki in binne ki can bayan mun karanta ruwa ta ibn maja wanda ke ce madarraki madarraki laumitti kabili fagasartuki wa kafantuki wa sallaitu alaiki wa dafantuki mun kanta ruwa ya baya na ce madarraki me zai cutar da ke aisha wanda laumitti kabili inda kika mutu kahinni ce fagasartuki in miki wanka وكفنتكي إن سامك لكهوني وصليت عليك إمك ثلا ودفنتك كما أنبنك وانا ياسو يا يقول حكا نم يجي كاونا رواية زي كاتا أولي دبان دبان kawo hujjar cewa ya halitta ga miji ya wanke matar shi ya sa mata likawani ya mata sallah ya binne ta magana kenan sai wannan magana da ya yi na halittin namiji ya binne matar shi ya ce lakin na zalika masharu bima idza kan lam yata tilkan laila amma inda mutum zai ɗauki matar shi ya sa ta a cikin kabari da sharaɗin a daren da ya biyo wa wunin binne ta bai kusanci ba iyalan shi bai je wajen iyalan shi ba mana bai bai jima'i da iyalan shi wa illa lam yashra lahu dafnuwa an kuwa har misali ya kusanci iyalai a cikin wannan dare mai biyuwa wannan wuni mata shi ta mutu to anan ba a shar'anta ba ya shiga cikin ɗaukan ta wajen sawa a kabari wa kana ghayruhu huwa huwa al-aula bi dafaniya walau kana ajnabiyan bishadar mazakur ya ce a nan inda ya je wajen iyalan shi a dare mai biyu ma wannan a nan ba shi bai cancanta binne ta ko da mana wani shi ne ya kamata binne matar shi ko da wancan kin ajanabinta ne mana ba maharabinta ba ne ba shi ya yi a wajen akan mijinta da shi ma wancan ajanabin da sharaɗin da aka ambata shi ma idan bai kusanta ba iyalan shi a wannan daren da yake biyu ma wannan wuni duka wani maganganu ko wani magana ya yi ta ya ce li hadisi anas qal shahidina ibn tali rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun ala alqabr fara'aytu aynayhi tadma'an thumma qal هل منكم من رجل لم يقارف الليلة فقال أبو طلحة أنا يا رسول الله قال فأنزل فنزل في قبرها wannan maganar ya yi ta hujjar ruwa da hatta imam al-bukhari ya rawato ta ya ce in ji anas bin malik ya ce shahidin na ibn talir rasu salama mun halarci wata iya ta manzan allah sallallahu sallam wa rasulullah sallallahu sallam jaritun al-kabar wannan mun je binne ta ma'ana manzala sallallahu alaihi wasallam yana zamne a kabarin mana a gefen kabarin ta iya zamne yace fara'atu aynai ta dam'an har na ga idanun shi guda biyu suna zubar da hawaye iya kuka na an ce Zainab ce cikin ɗayan ce dai kuma mata Usman ce da giyar mu biyu Zainab da Ummu Kulsum yace fara'aitu a neta dam'an na idan shi guda biyu suna zubar da hawaye sun maƙal sai manzana sama ce mishi annabi ya magana kai a wurin wajen ɗaukanta a sa ƙabari sai ce musu hal minkum yin rajulun lam yuqarifil laila akwai mutumin da bai kusanci ba iyalan shi a dare wanda ya wuce mana ajiyar dare faƙali abu tala sai ce ana ya rasu da ni ma na ba kusa tsaya da ba bin je wajen yalla cikin dare shi kenan bai je ba an ce wani an yi ta usman yana zamne iya zaman haka ta wakana mijin nata a ba sai magana ba sun bi magana ba abu tala ya magana ga usman a zamne aka kama da abu tala annabi ce sabko shigo na ce kina nabi ya cikin shigo فنزل في قبرها ابو طلحه ya shiga قبرن wannan da ya kana salama aka kama da shi aka sata nan shine maganar miji ya halitta ya sa mata shi kabari da sharadin in a dare wanda ya huce bai je wajen iyalan shi ba idan ya je wajen iyalan shi ko da wani ajanabi shi ya hidacewa shiga wannan kabarin ba shi ba shi ma ajanabin idan bai kusanta ba maganar kenan sai ya ce kuma wa sunnatu idkhalul mayyit min akhiratil qabr wannan magana ta wuce yace sunna abinda yake sunna a sa mamaci daga ƙarshen kabari ma'ana daga wajen kai ga wajen kawahuwa wajen kawahuwa inda za a sa mamaci daga wajen ɓahuwa daga ne kamata a sanyo mamaci saɓanin yadda a nan muke za a aite gawa gejin kabari sai a ɗauko ya a sa ba haka bai dace abin da ya dace daga ƙarshen kabari wajen ɓahuwa ake mai ƙoshi 'yan ciki na ciki sai a mai ƙoshi sai a sa shi a ciki daga mu a nahimci daga arewa ana daga muna da magara a wani wuri da ba ka bane ba kenan sai a soko shi daga arewa za mu ci a da magara din abin da kowane ana kallo umma ina ne dai shi dai ana meko shi ta inda ake ajiye kafa ne ga wani jima wani wuri ya doka ya wani jima sa daga nesa ko kuma ya ce an ce daga arewa arewa ko a wani ba ka bane ba na baku misalin wani daga isra'ila kira iya ganin da suna jago yake tambaya daga isra'ila to wani suka saudiya kenan maganar shi dai mu ce wajen kawahuwa in a nijar ne daga bangaren arewa shi daga nan ake so kogawa ya ce wannan magana ita ma ya yi ta lihadis abi ishaq qal awsal haris an yusalli alai abdullahi bin zaid فصلى عليه ثم أدخله القبر من من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة wannan ruwa ma abu dawud haka cikin akamu jinazin albani ya zo da ruwaye ya ce wannan magana da yi ta ta asa mamaci daga bangaren ƙawahuwa ko mu ce daga nan mu daga bangaren arewa ya ce haris ya yi wasiya abdullahi bin zaid ya mai sallah ma'aruf wanda ya ga abin kiran sallah ko da aka zo abdullahi bin zaid fa salla alayhi ya mai sallah summa adkhalahu al-qabr kuma ya sa shi kabari min qibal min qibal rijlai al-qabr daga wajen kafahuwa na kabari kin da aka sa kafahuwa a cikin kabari daga nan ya sa shi kuma yace wa qal hadha min as-sunnah yin haka iya daga cikin sunna sa mutun daga bangaren kafahuwa ko mu ce daga nan a Niger daga bangaren arewa ويجعل الميت في قبره على جنبه اليمين ووجهه قبالة القبلة ورأسه ورجلاه إلى يمين القبلة ويسارها يتي آه ana sa mamaci a cikin kabarin shi ajiye shi a bangaren damar shi a dama saɓan masu sawa a cikin akwati iya kallon sama haɓar ka san a ge haka yake ɓangaren dama ke iya kallon alƙibla kenan ya ce kuma wa ra'asu wa rijilahu ila yaminin alƙibla wa sariya kuma ƙawawon shi da kan shi da ƙawawon shi suna dama da hagumkin alƙibla kenan sun yi haka iya kallon alƙibla ƙawawa da hannu suna dama da hagumkin alƙibla ya ce wannan magana da ya yi wa alahada jara amalu ahalin islam min ahadin rasulullah sallallahu ala'uwa ila yau min ahada wannan haka yake gudana tun da duk musulmi tun daga zamanin manzan Allah sallallahu har a yau haka musulmi suke sa mamaci iya kallon alkibla iya ajiye shi akan dama yana kallon alƙibla wa ya ƙul lafi ya da'au fi lahadi wanda zai ɗauko mamaci ya sa cikin lahad ko mace ƙabari ga abin da zai faɗa ku gane maganar da yake yi wa ya ƙul lafi ya da'au fi lahadi kenan ba 'yan kallo ba ba 'yan gehin ƙabari ba masu ɗaukowa su sa cikin ƙabari ga abin da aka ce su faɗi بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كو لفظ بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم كو بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله wannan kenan magana ce zikiri ne wanda aka shar'anta ma wanda yake ɗauko mamaci masu ɗaukowa kin wannan ana ɗaukowa shi za a karanta wannan addu'a ya ce za a ce bismillahi wa'ala sunnata rasulullah salama da sunan Allah akan sunnar manzan Allah salama ko bismillahi wa'ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam da sunan Allah akan addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko bismillahi wa billahi wa'ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam duk wannan lafazin guda uku na kai daidai ne da ya kawo ruwaya ko ruwayoyi kan wannan lafazi ko wannan magana da yayi ta addu'ar masu sa mamaci cikin kabari yace an ibn umar أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ودع الميت في القبر قال بسم الله وعلى سنة رسول الله وانا رواية أبو داود ترمزي ابن ماجة سنزد وانا رواية عبد الله بن عمر كيتشوا من زن الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ودع الميت في القبر إنزل سامامتي في القبر أتكين قبري قال ينا هنا فدر cewa بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هكا يكي فدا سموت ولحديث البيادي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الميت إذا وضع في قبره فليقل الذين يدعونه حين يودع في اللحد بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ya ce hadisan bayani radin ake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce almayyit shi mamaci idza wudi'a fi qabri idan aje ko idan za a aje shi a cikin kabarin shi falyaqul alladhina da'unahu hina yudu fil hajj wa inda za su doke shi su aje a cikin kabari to ga abinda su faɗi annabi annabi umarnin su ya faɗi kulita su faɗi masu ɗaukar shi su aje a cikin kabari su ce bismillahi wa billahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan ruwaya wadda muka ambata imam hakim ya roto haka cikin akamun dinazin albani duk ya karo yin duka biya kasu kwanci wannan shi ne addu'ar da ya kamata a waɗi amma masu ɗaukan gawar bayan kallo ba yanzu ke tsaye suna kallon abin da ake biskama ba wannan masu ɗaukowa ne ya ce wa yi su haɓu liman inda alƙabar an yi haso min turab salat hasawatin biyadai jami'an ba'ad al-farag min sadd lahad ya ce an so wa yi su an so kenan ba dole ba ana bukata ana so ka yi gawa ake son haka liman inda alƙabar waɗanda suke gehen kabari an so duk wanda yake gehen kabari an yi hasuwa min turab suwa su doki kasa su zuba kasa talata hatawatin su kan kamfato kasa kamfata uku doko ku ciku hannunka guda biya ka da hannunka gaba daya ba da fara min sadda ladi bayan ladi ne an sa burgi an kare in kuwa shirka ne irin namu na nan bayan an sa ƙasa an sa tabarma an gyara za a fara mai da ƙasa to ana so ka ɗauka da tayin hannunka ka ɗauki ƙasa haka ka zuba su uku musahabi wannan magana mace ya yi ta inda abin ba magana ra'ayi ruwa da ibn mace ya ruwato haka cikin ruwa al-ghali ya zo ruwa magana shi albani ka hadisi yace li hadisi abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam صلى على جنازة ثم أتى الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثة يتي من زعل صلى الله عليه وسلم يا صلى أكن وتا غاوة كما يزو وجن بايا أنقالي صلى يزو وجن ممتن قبر كينا فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثة ya kamfaci ƙasa ta biyu ya kwaso ya zuba su uku ya zuba ƙasa su uku illa wannan akwai abin da ya shahararwa ruwaya take kawo idan mutum ya ɗauko wannan ƙasa suna karanta na harko ce min ha halaka nakun ta harko wa fiha nu'idukum a ta biyu a ta uku wa min ha nukhrijukum taratan ukhra ita wannan ruwa da ta kawo wannan lafazin bai tabbata ba wannan addu'a ba tabbata ba karanta wannan ayoyi amma abin da ya sunan ta tabbata kurin a doki kasar a zuba su amma wancan wancan ayoyi ba wurin karanta su ne ba sharanta haka ba gaskiyar magana sai can cikin hakamul jana'iz na albani ya kawo wancan bayani naka na ruwaya ya ture ruwaya yanzu wannan magana ta kare mun ji dai abinda yanda ya kamata a sa mamaci kabari daga bangaren wajen sa kawahuwa wajen aje kawahuwa mu ce anan Nijar daga bangaren kawahuwa ake sa mamaci ba daga geyi ba ake mai koshi ba kuma masu ɗaukan gawa sa cikin kabari su ce bismillahi وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم كو بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كو بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم دون zikin guda ku duk da kai ka daidai kuma waɗanda suke ɗauko gawal su ya kamata su karanta wannan zikin yanzu sai wa yusannu ba'd al-farad min dafanihi umur yace an sunnanta bayan an ƙare binne mamaci ga wasu abu da aka shar'anta a yi bayan an binne an ƙare wasu al'amurra ga su da dama ta yace al'awwal kenan cikin al'abun da dama na farkonsu abin da ya kamata ake so a yi a wajen ban binne mutum ya ce an yi rufa alƙabaru an al'arar ƙalilan na hawa shibir ana so a ɗan daga kabarin sama daga ƙasa kwatamcin ɗani guda wala ya sauwi bil arad ba a mai daidai da ƙasa libra da ƙasa ba a mai ba a daidai a shaye shi daidai ƙasa ba mai haka wa zalik yin haka kuwa da ake so a mai alama li yatamayyaz fa yusana wala yuhan dan a gane kabari ne a kare a kiyaye shi ka a tozartar da shi irin takawa da abin da bai dace ba mishi a san dai wani kabari ne sake mai alama ta kabari li yatamayyaz da a bambance kabari da ba kabari ba fa yusana a kare shi wala yuhan ka aulakantar da shi wannan magana ma yayi ta dalilin ruwa da ibn hibban haka imam baihaqi haka cikin akan da albani ya karuwa yace li hadisi jabir رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له اللحد ونسب عليه اللبن نسبا ونسب عليه اللبن نسبا ورفع قبره من الأرض نحو من شبر yace hadisin jabir bin abdullah ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ulhida lahu lahad amma lahad wa nusiba alaihi labinu nasaban an kawa tubali a jikin ladikin kawawa wa rufi a kabaru minan arab an dago kabarin shi daga kasa na hawan mishir kusan da mace san fursa kusan ɗani daga kasa wannan shi na harko kenan a dago kabarin a sani abinda ake so na biyu mustahabi na bayan binnewa an yi ja'ala musannaman a sanya kabarin a mai tozo inda muke da a mai tozo haka a mai tozo haka da ake ce da mai tozo dai ba libir ba haka a mai tozo a mai ɗan doro haka ɗan doro ke kabari da annan dai na ɗan doro haka shi ma da dalili lihadis sufiyan at-tamar qal at-tamar mutum sai dabino قال يتي رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما وانا رواية حتى إمام بخاري روتوتا بخاري كان رواية سفيان التمار كيتي وانا قبر أنا نبذكر يا قبر النبي ناك قبر النبي صلى الله عليه وسلم أمي توزو magana kenan hujja kenan tawa kabari tozo to nan masalar kadar shibr malamai na maganar haka da cewa a yanzu ko wuri da yawa za kabari ya wuce ɗani kamar cikin akamis na albani ya kama sa'alolin na cewa shi dai munwar magana ba a san ƙara ƙasa ta musamman a mai irin da akwai masu wa kamar zaman tallar kabari wacce wani wali na ƙata kabari ƙato wani ake kabari da yawa da gangan amma dan in dai ƙasa ce ta kabarin ba ƙara ba bai zama tawallahi hatta ya yi magana a nan na karuwa na maganar an sami kabar anun sarasalama an sami mai tsakuwa wadda za ta hana rushewar rere zubta kuwa yana rike rere bai rushewa amma ba gini ba ba siminti ba kan wanda kita kenan dan inda kasar ta kabarin ce aka saba kara ba babu ne shi ba na ce na hawan ta misali ne kenan dagawa an ba da bace ba da za a yi na shahar abun a ce kabarin manya ne wannan ba laifin ga gaske magana wannan su ne dai magana daga kabarin ga manufar daga shi ce dan a gane kabari ne dan ka wulakantar da shi kuma dan mana a ba shi kariya a bambance kakabari da ba kabari ba ka mai wulakanci alhumiyar a zo a taka ko a yana da bai dace ba a salisa abu na uku da ake so bayan binnewa an yi wa'allimahu bi hajarin a wani hauri ana so a wa kabari alama da dutse ko wurin dutse ice ne wani abu ne dai a sa babu laifi ka zo ka ma kabarin dan uwanka alama don ka gane ba laifi ba ne ba illa alama da aka hana ta rubuta suna ka kawo Allah a sa suna wanda shi bai dace ba amma wani icce wani ƙarfi a sa alama ba laifi ba ne ya ce kenan abu na uku an yi alima bi hajarin aw nahawi a mai alama da dutse ko wani dutse liyo da fana ilayya man ya mutu min ali dan balai dan ka binne wani cikin dangin ka iya mutu ka binne shi a wurin balai bane wani magana ita ma yayi ta لحديث المطلب بن أبي وداعة رضي الله عنه قال لما مات عثمان بن مزعون أخرج بجنازته فدفن أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعيه قال المطلب قال الذي يخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنها ثم حملها فودعها عند رأسي وقال أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي صلى الله عليه وسلم وأن رواية الإمام البخاري يروتوتا الباني cikin akamun tunazi akan hadisi abin da yake kawo hujja ta sa makabari alama ta dutse ko wani dutse ya ce hadisin mutallibin abi wada a ratil an yake cewa lamma mata usman bin maza'un lokacin usman bin maza'un ya rasu wanda ina ga shi ne farkon birnewa a baƙe ƙoƙarin da bizanatin bibijina zata yi fadufin an wuta daga an wudo gawar shi an binne a marar nabi sallallahu rajulan an ya ce bi hajar sai na sallallahu ya umarci wani mutum ya ɗauko mai wani dutse a can ɗaukon wancan dutse falamista ta yi amala wani bawan allah ya yi ya yi ya kasa kawar dutse ya kasa ɗauko shi ya yi ya kasa kikibo shi faƙama ilaiha rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hasara an dira'i sai annabi da kashi kenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi ya tashi ya je wajen dutsen ya bude zira'i shi kine ya kware nan hannun riga shi ya bude shi al-mutallib bin bal labarin yake cewa qala alladhi yukhbiruni ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wanda yake ban labarin abin da ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wajen dauko dutsen wanda ya ga abin da idan shi shi haka ya mutallib abin labari ne wanda yake bashi labari ta ya ban labari yake cewa ka anni anzu ila bayani zira'ai rasulullah sallallahu alaihi yace da nake baka labarin kamar a yanzu ina ga hasken ko horin damtsan zira'in annabi sallallahu alaihi da ya bude kenan horin zira'in shi da bude kamar yanzu ina ga nake baka labarin ina baka labarin kamar an zuka na abu naka a gabana ina bashi labarin wani abun kamar a yanzu ga manzala ya bude damtar shi ina ga gwarin a gabana ina abu aka gaban shi ya ce ina ganin hin hasara an ha lokacin da ya kware da ya bude wannan ya kai cazira'in shi ya ce sun mahamala annabi ya ɗauko wannan dutsen wanda wancan bawan allah ya kasa an ce annabi allah ba shi kari ba annabata shi wancan ya kasa annabi ya ɗauko shi sun mahamalaha annabi ya ɗauko wannan dutsen sama ya ɗauko wannan dutsen fa wada'a inda rasi ya ajiye wannan dutsen daidai kan Usman bin Maz'un wa qala sai yake ce musu kenan dalilin doko wannan dutsen ya ajiye yace ata'allamu biha qabr akhi dan in gane kabarin dan uwana wa udfina ilai mamati min ali dan in binne sauran iyalai na a kusan shi kana kin babu laihin binne fami a wuri guda an ziyara kabar gawana gawana gawana gawana illa matsala kudin anan da ake sa siminti a kare wannan shine matsala siminti shine bai halitta gaskiya yace wannan shine kenan hujjar dai sa makabari alama amma ka sa suna arabi abu na hudu da ake so bayan binne mamaci an yaqifa ala alqabr yad'u lahu bitasbit ana so a tsaya ba tsugunni ba ba tsugunnawa ba da aka saba ta al'ada a tsaya akan kabarin mamaci a mai addu'a bitasbit wastaghfir lahu amma addu'a ta Allah ba shi damar mai da tambaya ta mala'iku Allah tabbatar da shi kuma a roƙa mai gafara ta Allah wa ya amurul hadirin bizalik kuma a umarci waɗanda suke wurin kowa ya roƙa mai gafara ta Allah ya roƙa mai tasbih wannan magana ga dalilinta komi da hujja ba addini da kayan wa komi kai da dalili daɗin suna kenan Allah rabawa da bid'a ya ce da hadis usman bin affan ce ya wannan magana dalilin hadis usman bin affan ɗaya cikin khalifofi kenan ko radiyallahu anhu qal usman ke ce radiyallahu anhu كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه عثمان بن عفان كي تشوا النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنتي idan ya kare binne mamaci wa kafa alai iya tsayuwa kan kabari kaji in ya kare binne mamaci wa kafa alai tsayuwa ce kan kabari faƙari sai ce masahabai istaghfiru li akhikum ku roƙan ma ɗan uwanku gafara ta Allah wasa lulluhu tasbih ku roƙan mai tabbacin mai da tambaya mata mala'iku ce fa'innahu al'ana yusa domin a yanzu ana tambaye shi kaga abin da aka sunanta wannan shi ne nasin ƙur'ani ya kawo wala ta ɗum alaƙabar al'adar min mata abadan annabi yadda kai tsaye kabarin masu imani kakka tsaya kan kabarin wani munafukan annabi da tsayuwa ke nasin ƙur'ani ya kawo tsayuwa gidan ƙur'ani ya kawo tsayuwa ake amma aka hana shi tsayuwa kan kabarin munafukai ko nan usman affan ya ce an kare binne mamaci annabi tsayuwa ce kan kabari kuma kaga ta wannan musulmi mai imani mai biyayya ga Allah ga manzon da ya aiko da Allah bayan jin wannan dalili zaka tsuguna lokacin addu'a har ma wani dankin Allah wai daga an kare zai gabar umarni ku tsugunna ku tsugunna tsugunna tsugunna ka ji kurin har kurin wai a tsugunna tsugunna tsugunna kurin haka ba da rijin komi kuna tsaye kuna sunna ce ya je da tsugunna tsugunna tsugunna kuma su kuma sauran mutanen jahilci zaka ga wani har ana gwada wani in bi tsaya ba ko in tsugunna ba haka ana gwada masu tsugunna masu tsayawa kaga aka ci an baki da mace gawayi idan har na tsaye kai daga tsugunna bai ce ba tashi kada ka saba sunna kuma kai kana cikin saba ma sunna bid'a ka ce kuma zo bi ka kana ko matsala shi na da ya kamata ya man kai tai tai tai tai kai kamata ka tada tsugunne amma shi zai ce ka tashi kai ga tsugunna tsuguna tsuguna amma zai ga wani da daidai amma yanzu sai gaskiya yanzu alhamdulillah zaka gaskiya yanzu akwai ci gaba in na ga rabi a tsugunne rabi a tsaye haka ke zaka abun zaka gaskiya din nan da aka mutuwa ya kaga haka sai kaga masu bin sunna da yan gargajiya ya gargajiya ce mutum daga asaba sabo ne ba sunna ba nasi ba malamin rike malamin da kake so ko dan bid'a ne in ji ƙari duka wai ƙari da gata malam don allah a ina aka samu tsugunawa a yada bai baka domin ruwayar kanta da ta kawo talƙinin da suke ya abdallah ya abdallah ko ya matalla ita kanta a ruwayar da ta kawo ruwayar a tsaye ne nisan hadisin a tsaye zo shi kai shi ita bai tabbata ba kamar imamu sana'ani cikin subul salam sharif bulugul maram da ya kawo wannan mas'alar ta yin talqini wa mamaci talqini ya abdalla zuwa karshe dai ko ya matalla sai yake cewa wannan ruwaya ta yin wannan talqini lakantawa mamaci mai da kalmar tambaya وإذا سألك يا عبد الله وإذا سألك الملكان عن ربك ونبيك ودينك فقل لهما الله وربك كده وإن za a koya maka wani daga duniya zai shi zai koya maka daga duniya zai koya maka ya kamar ka tarbiyyi duk abu ne ko da rashi ko da rashi kai zaka rashi ko da rashi wa zama wannan tarin kasa kun danne shi kun danne shi da kasa wai ya bawon Allah idan mala'iku bi suka tambaye ka kan addininka da annaba ga waye ya ce masa kaza ko shi ne koya mishi shi ko abin da ke sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi wannan da tasbit ko roƙa mai Allah ka tabbatar da shi kenan ba kaza koya mishi ba ba koya mai anan an tsare can yayin bi ga tsare anan ba koya mata wani abu annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi ko roƙan mai Allah ya tabbatar da shi Allah musabbitu Allah muke roƙon Allah ka tabbatar da bawanka ya mai da wannan tambaya dan shi kuma al'amarin tambayar mala'iku ko da ilim ka kiyaye qur'ani hadisi dubu a kanka abu ne muwafaka ce daga Allah yake ma bawa an an ce man rabbuk zai ce rabbi Allah eh nabiyuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam islam wannan muwafaka ce Allah ke ma bawa ba ilimin bawa ba ne ba har mana can kan da wakan kake wa zama da abu shi kenan zama da abu ha ba danwa imanin da kurin aikin ka kurin alaƙar bawa da Allah Allah abin a hannun Allah yake daga an rage an binne mutum an ƙare an barci da Allah mu namu za mu roƙan mai Allah subhanahu wata'ala Allah musabbitu Allah magafir lahu Allah musabbitu Allah ka gafarta mishi Allah ka tabbatar da shi kamar ki nasu qur'ani يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة في الآخرة وانت الله ظالمين الله شيء Allah shi yake tabbatarwa da masu imani da wannan kalma matabbacin tauhidi a nan duniya na sun hadisi ya zo a nan to ma'ana a kabari ko da gwamnati tashin kiyama kenan Allah ke tabbatar ma wajen mutuwa a kabari Allah ke tabbatar ma da bawa damar mai da tambaya kenan abu ne ba a hannun kai anan ba koya mishi da kanan ka koya mishi kuma wannan bawa alaka shi da bawa da Allah ne kenan mu gane a tsakacin wa in mun zo kan kabari mu yi kokarin yin addu'a in an binne an kare an binne kurin mu tsaya ka tsaya akan kabari ka yi addu'a gwada ka za a yi an samu wani tsoho rikitacce tsugunna tsugunna kyale shi akwai rikitattu na yi kwaikwaiki ba su tukunna tukunna ta wajen tukunna kyale shi tsohon ne iya haka ya jana hudu da gane ba a hankali ya mai nasiya ya gane kudin kai da kyale shi tukunna tukunna haka ce a haka manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam kai addu'a a tsaye Allah maka sallu Allah musabbitu wannan shine addu'a ta kabari Allah ka gafarta mishi Allah ka tabbatar da shi wannan shine sunna Allah ya tabbatar da mu akan haka kaga da wannan Allah shi da mu yace kenan annabi sallallahu alaihi wasallam an idza faraga min dafal mat in ya kare bin mama ce wa qafa alai kuma nace manzo Allah yana tsayuwa kan kabarin sai yace istaghfiru li akhikum ku roƙa ma dan uwanku gafara wasu lau tasbit ku roƙa mai tasbit tabbatar da mai da amsa ta malaku fa innahu al'ana yus'al a yanzu ana nan tambaye shi babu wani kullulla kawai goma sha daya wata wa karanta mai tabaraka tabaraka tana amfanin mamaci wani annabi ta mai karanta tun yana dare zai ga haka yi mutuwa an mutum mai meko ne ga kan da tabaraka ka taba gama talaka tabaraka wani ma ci ayyasin duk daga sun ci ayyasin tabaraka to mai meko ne imma shi mai meko ne ko diyan shi ko yan wani shi ne mutum ne ma a san babba sadaka ce a san babban sadaka za a bada baka babba shine rayuwa ai a tabaraka ai iyasin ba wa mai karwa mai karan kari inda sunna ce amma kowa inda sunna ce to da mun bai cikin sunna kuma muna kakulo wannan magana ana rudan mutane wallahi wallahi a aqid imam malik malik bai yarda ba a mazhabin malik karanta qur'ani a kabari bid'a ce laifi ne duk mutum da kan take a gidan gidan malam amma da yake nan ra'ayi ake bi ba ta ce mun malika wannan asa wani abu amma a hakir malikiya an saba malika kan kire shi imam malik shi ke gaba a sallah ba kan ta qur'ani da wani shi gawa malik bai da kan ta qur'ani ba kan tana da ta wasu muktada ne gani sai jawar kili kaga magana malikawa kaga malikiya ko amma su anan anan su ne a gaban yin a karanta yasin in mai meko ne a karanta tabaraka alayin maliki ya hana kuma su ne suna ce malikawan ne inda yake suke da amfanin duniya a nan ya taka maliki inda yake akwai ra'ayi haka aka saba a nan maliki ya ta sha wahala Allah kiyaye mutum ya sun da kun huta jiyan da kai kare bida ba ta karuwa wallahi sai da yaro ta danka daga kuna gima danka sun kuna da yan gari da kuna da danka da cikin ka ya karanta gani kula ya ji labari ya karanta gani ya zaka da shi sai yake cewa wa yujudul julus indahu asna'a dafan بكثرة تذكير الحاضرين بالموت وما بعده yace kuma ya halitta a zamna lokacin da ana cikin ko suna cikin binnewa ku ku zamna kuna jira a ƙari don ba kowa zai shiga binnewa na mu yayi ko jama'a yace za a yi wannan yace za a yi me yake cewa za a zamna amma yace bi kasar tazkir al-hadirin bil maut wa ma ba'dahu a zamna a rinka ambato a wa mutane faɗakarwa kan mutuwar ko abin da ke bayan mutuwa kan babu layi a yi ɗan wa'azi a yi nasiha a kabari wannan ita ma magana da yi ya yi talhatisa bara abin azim bara abin azim yake cewa kharajna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi jinazatin rajul min ansar mun wata tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a wata janaza ta da wani mutum cikin ansar mun wuta binne wani mutum cikin mutanen madina da rasu ya ce fanta haina ilil kabar mun je kabari mun je makwantai walan mayu lahadi da muka je ba a kare lahadi ba ana cikin lahadi ya ce fajalasa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haula manzana sallallahu alaihi wasallam ya zamna mu ma muka zamna a gehe shi muka kewaye shi wa ka'anna ala rusina tayr wannan zama da muka yi mun zagaye manzana sallallahu alaihi wasallam yanda yake siffanta nutsuwar sahabbai da suka shiga cikin halin nutsuwa yace ka ce kaman tsuntsaye a saman kanmu mana wani tsuntsaye kan shi bai so ya motsa zai gin bai sanya motsa kaɗan ma tsuntsaye kan ka motsa tashi ya ce dukanmu ka ce tsuntsu ne ya hau saman kanmu mun gin muna saurari ya ce a wannan hali wa fiye da udun akwai wani icce ko sanda a hannun annabi sallallahu alaihi wasallam hannun shi ya ce faja'ala yankutu fil ard farafa ra'asahu sai yake tokala yake toka yake soka wata yake can ko yake caka yake caka wannan sanda iya caka wannan sanda a ƙasa iya cakawa sai farafa a asahu sai da ke samu haka bayan ya maido kai sai ke ce musu ista'izu billahi min azabul qabr ista'izu billahi min azabul qabr kai da su ku nemi tsarin Allah ya kare ku daga azabar kabari ku nemi tsarin Allah ya muku kariya daga azabar kabari ya ce so biyu haka ko su uku sun maƙal kuma sai ke ce musu inna la'abda na mu'min idan kana fi ƙidar min duniya wa ƙibali min al'akira nazala ilayhi mala'ikatun min sama bidul wujuh ka anna wujuhahum shams معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسون منه مد البصر ثم يجي له ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند راسي فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان an karanta dogon hadisi ne abin da yake ruwayar ya ce annabi sallallahu bayan ya daga kai sama ya maido ya ce ku nemi tsarin Allah ya muku kariya daga azabar kabari haso ku kusu biyu sai ce musu innal abda almu'min shi bawa mai imani nan zamu ji biyu nan bawa mai imani yace annabi sallallahu alaihi idza kana fi inqita' min ad-dunya in yazo daidai rabuwa da duniya kenan karshen kwanakin duniya sun kare wa qibal min al-akhirah zai shiga sabon kwana na lahira kenan wanda ya zo karshe fine farkin rayuwa an kare a wannan hali wannan tsaka mai wuyar kita a wannan a wannan tsaka tsakiyar nazala ilai mala'ikatu min sama bidrujo sai mala'iku masu hasken huska za su sabko daga sama da dama bidrujo za su sabko a nan salata nake siffanta siffar wa'innan mala'iku ya ce ka anna wujuhahum shams hasken da suke ka ce kamar hasken rana huska take huska su tana haske mai haskawa kenan kamar rana wani mala'iku ana magana bawa na gari Allah sama a cikin layin su yace ma'ahum kafanun min akafanil janna za su sabko da likawani daga cikin likawanin aljanna wa hanutun min hanutul janna da turare na musamman daga cikin turaren aljanna za su ko daga sama hatta ya ji da suna min maddal basar za su zo su zamana wajen wannan mamaci iyakar ganinka iya kallon su iyaka gani ko ina diba iya ganin su sun mai ji malakul maut alaihi salam sai wannan cikin yan uwa Allah ya kashi gawata mishi eh babu shi tana ba mu labarin lokacin da zai mutu duk ita ba ta fahimci ba da asa gaba gaba dai a takace sai ka ce mata mama bici ga abin da yake gaban ki bici gani iya dariya bici ga abin da yake gaban ki sai me ta ce bici gani sai yake cewa ya ta huta ya ce ku kira ta kira ta ki zo a yi a gaban ki ma da yake rewa kamar wasa ne ki zuwa ya gaban ki fita gani abin da fita gani zuwa ya gaban ki ta wanda ta kira ta wallahi sai a wasa kun ana cikin halin kun ya mutuwa ya shi kun abu wallahi iya kalmar shahada Allah ya kan shiga wata mishi kenan shi mamaci iya ganin su iya katsi da shi ya ce ana nan su waɗannan 'yan rikiya ne ‘yan sharar hanya ne sun zo sun zamana sun mai ji malakul mautu alaihissalam sai mala'ikan mutuwa alaihissalam ya zo shugaban aiki eh shaudu misonkin zai zo hatta ya zai inda rasi zai zo ya zamana daidai kan mamaci fayakul zai ce a yi tuhan nafsul mutayyiba ukhriji ila makasar min lauridwan ya ke rai ta gari ki huta zuwa ga gafara ta Allah da yardar Allah sai mun karanta cikin sayyid bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa duk wanda yake son gamuwa da Allah Allah zai so gamuwa da shi duk mai kin gamuwar da Allah Allah bai san gamuwar da shi cikin sayyid bukhari ashe ta ce ya rasulullah ai kullum na karan wata kowa ba da san mutuwa su ba da san mutuwa ya rasulullah ba ka san mutuwa yace aisha al'amarin ba haka bane yace yanda al'amarin yake ciki aisha idan bawa mai imani ya zo duniya gab da karshen ajalin shi bai barin duniya sai Allah ya bashi bushara da yardar Allah da gafara ta Allah a lokacin nan lokacin ba shi wani bushara shi wani mai imani sai annabi ce ba abin da yake so sai mutuwa shi a lokacin nan ya san mutuwa da komi ku ne kuke kuka a kira da batuwar major a tafi sai wane ne a je ina shi a lokacin nan ba abin da yake so sai mutuwa wannan bawa na kwarai kenan domin an gwada mai an gwada mai abin zai iske na ka shirin mutuwa nake buri ka mai imani bai barin duniya ya bashi bishara na suna da alkurani alkurani wa sunna kenan a nan ya ce zai ce ya ke wannan rai daɗaɗa ki huta zuwa ga samun gafara ta Allah da ta Allah ya ce fatakhuru tasilu kama tasilu ma kama tasilu qatar min fi istiqa min fi istiqa ya ce wannan ran za ta huto a hankali huta kamar huta yadda ruwa ke huta daga jikin bakin salka faya a huzuha tana wannan ran iya hutawa kaf ya doke ta malakul maut fa'iza a hazaha idan ya ɗauki wannan rai لم يدعوها لم يدعوها في يد طرفة عين حتى يأخذوها iya ɗauka wannan ran bai barin wannan ran kibtawar ido a nan shi da mu shi kun ɗauka iran ne su ya ɗan rakiya ne amma ɗauka ran shi cikin yake iko shi aka ba iya ɗauko wannan ran kibtawar ido bai yi sai mai ka ya amsa su rakiya kuma da suna amsa wannan rai fayyace hatta ya huduwa kinan bai barin wannan ran a hannun shi kibtawar ido hatta ya huduwa sai sun amsa su mala'ikun saura wannan rikiya fayyajaluwa fi dalikal kafan za su sanya wannan rai cikin wannan likawani na aljanna wa fi dalikal hanud da cikin wannan turare na aljanna Allahu akbar Allah sama cikin wannan yace wa yakhruju minha قعد نفحات مسكن وجدت على الهوج العرب yace wannan kamshin da yake wannan turare iya kamshi nake cewa sam mai kamshin duk wani turare da aka a duniya duk wani turare na duniya wannan ya shi kamshi duk wani turare da aka tana saman kasa wannan rai zai dauki wannan kamshi ya ce kinan wannan an ɗauko an sa alkawani ƙamshin da yake tashi daga wannan alkawani sama da dukkan wani turare da samu a saman ƙasa ya ce faisa'adu na biha yanzu kuma wani mala'iku su za su yi sama da wannan ran za su ɗauki wannan rai falayamaruna ya'ani biha ala mal'aminar mala'ika kira idan suka ɗauki wannan suka yi sama ba inda za su wuce wajen wasu mala'iku a sama suna sama duk in suka suka ta tauga ta mala'iku illa ƙalu ma haka ruhu tsayi sai mala'iku su musu tambaya wannan wani rai ne na gari wani bawan allah ne na gari mana ran wani bawan allah ne na gari aka duku za su tambaye su wannan ran wani bawan allah ne na gari kuka ɗauko fa yaqulun fulan ibn fulan wani dan wani ne a kama sunan shi zaid ibn umar muhammad ibn gaza a kama sunan bawan wani dan wani kuma za su kiraye shi bi ahsan asma'i allati kanu yusammuna biha fi dunya ka san aka sa mutum suna bai su iya wai shahara ma wannan za su kama sunan shi da sunan da ya so a duniya wani ne dan wani sunan da ya so a duniya shi ne maka ɗauko ran shi hatta yantahu biya ila sama'i duniya hal za a tahi da wannan rai ya kai saman duniya fastaftihuna lahu za a nemi a buɗe kai malakun za su nemi ɗan ƙofu masu riƙo sama su rihe su buɗe musu ɗan gadin ƙo sama don kuta masu tattalin ƙohohi za su nema a bude musu ƙofar sama fa yuftahu lahum za a bude musu ƙofar sama fa yushayyi'u من كل سماء مقربوها إلى سماء التي تليها حتى ينتهى به إلى سماء السابعة yace yadda abu yake ciki suna malakunan ɗaukar rai idan suka ɗauka suka tafi da shi daidai saman duniya za su nemi 'yan sama ta duniya su bude suna budewa sai su meka musu su ma kuma sai su ɗauka su nemi sama ta gaba wasu malaku su ma in sun je a hanya magana guda ce wannan ran wani bawan Allah ne na gari wanda ne dan wane su yi sama da shi haka ana zuwa wannan malaku kai yan sama ta biyu ta farko suna raka su suna kawo malaku ashe ta biyu su raka su ta uku haka da ke ɗarkiya har ya zuwa saman bakwai a lokacin nan lokacin da rai ya je saman bakwai fa ya ƙulu Allah azza wa اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى الله زي باملك أمرني cewa ku rubuta uktubu kitaba abdi ku rubuta takardun ko dosan wannan bawa nawa a rubuta takardun shi fi illiyin وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم إيش أحد المقربون yace Allah ya ce ku rubuta wannan takardun wannan bawa nawa a cikin illiyin kuma shi kuma a maida ran yanzu wa aiduhu ila ku maida shi kasa a maida ran kasa saboda akwai tambaya yace fa inni domin ni min haka daga kasa na halice su wafiya wa'idin kuma ƙasa zan maida su kuma wa minha ukhrujum taratan ukhra kuma daga ƙasa wani lokaci in yayi daga nan zan huddo su ɗanwa ina ga nan lokaci yayi insha Allah za mu tsaya daidai wannan gaba ta an maido rai saman ƙasa insha Allah Allah kai darsan gaba اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته